أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sannunmu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka a kuma wannan masallaci namu mai tarin albarka a wannan littafi namu mai tarin albarka wanda muke fata allah ya lullube mu da albarkarsa idan kiyama ta tsaya muna nana cikin wannan littafi na babban malami shekul islam al-mujaddid muhammad ibn abdul wahab Allah ya yarda da shi ko Allah ya masa gafara mun karanta ka'idarsa ta farko a satin da ya wuce mun karanta fadinsa da ya ce ilam rahimaka Allah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masajid al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثاني العمل به الثالث الدعوة إليه الرابع الصبر على الأعداء أنا نمكت يا لوكتي من خلفك ملك والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر malam yana ƙoƙarin ya kare abin da ya faɗa tunda a baya mun yi sharhin daga farkon matsala ta farko aimalan ya kawo cewa yana daga cikin abin da yake rukuni ne abin da ake so asali ne daga asallan imani mutum ya yi ilimi ya san allah ya san annabinsa sannan ya san musulunci tare da dalilai to shi ne malam ya riga ya yi magana maganar da ya yi kuma yana ishara da cewa magana ce wadda take da asali a cikin musulunci mutum da cikin musulunci yake magana ya kamata ya kawo dalili da ya sa ya faɗi waɗancan maganganu ya kawo dalili da ya nuna cewa mutum idan ya ilimi ya aiki da ilimi sannan kuma ya kira mutane zuwa ga wannan ilimin sannan kuma ya yi haƙuri a duk cutar da ka iya samun ta lokacin da yake kiran mutane menene dalilin sa na faɗin wannan a cikin dalilai na shari'ar musulunci to dama masgari na farko da ake tabbatar da abu addini ne ko ba addini ba shi ne littafin Allah duk wanda ya yi magana a cikin musulunci za a nemi ya kawo dalili in an ce dalili ana nufi a littafin Allah ko a ingantacciyar suna annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne malam ya ce dalilin sa faɗin waɗancan maganganu guda hudu da yayi shi ne faɗin Allah ta'ala wal asr Allah ta'ala ya ce ya rantse da zamani ya rantse da zamani malamai sun tattauna akan wannan wani zamani ne Allah ya rantse da shi galibin malamai sun fita akan cewa ubangiji ko kuwa yi da tsuka ya yi rantsuwa amma kai wajibi ne idan za ka yi rantsuwa to kada ka rantse da komai ka rantse da allah amma shi allah tun da shi ne ya halicci komai yana da iko ya rantse akan komai to malamai suka ce ubangiji ya rantse da zamani wasu malaman tafsiri suka ce ubangiji ya rantsa da zamani gaba daya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe magana ta biyu wasu suka ce ya rantsa da lokaci in an ce lokaci ana nufin lokacin sallar la'asar ubangiji ya rantsa da wannan lokacin saboda lokaci ne wanda yake mai tsada lokaci ne wanda yake da tsada kwarai da gaske lokacin sallar la'asar kan ubangiji ya rantse da shi zance na uku malamai suka ce ubangiji ya rantse da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam rayuwa ce wadda ubangiji mabuwayi da saukaka ya nuna cewa rayuwa ce wadda babu wata rayuwa wadda take mai haske kamar wannan to ubangiji ya rantse da ita wasu malaman tafsiri suka ce magana ta hudu ubangiji ya rantse da rayuwar ɗan adam ga baki da lokacin ka shekarun ka waɗanda aka ɗeba maka waɗannan maganganu duka idan ka zuba kowace ta iya samun dalili a kanta to amma dai abinda ibn kasir ya rinjayar da sauran malamai kamar imamu jarir tsabari suna cewa ubangiji ya rantse da lokaci lokaci ne ubangiji ya rantse da shi fitowar rana da fatuwarta yadda shekaru suke juyawa yadda yanayi yake juyawa yau a haife ka gobe kuma ka mutu a sake haihuwar wani tun da aka soma haka haka ake fito biya kuma rana tana fitowa tana faduwa ubangiji ya rantse da wannan zamani mai galmi don ɗan adam ya fahimci mahimmancin lokaci a rayuwarsa magana ta biyu suka ce ko kuma ya rantse da lokacin sallar la'asar saboda lokacin sallar la'asar yana da mahimmanci kwarai da gaske dukkan masu addinai waɗanda suka zo daga sama addinin da ya zo daga sama suna girmama lokacin sallar la'asar yahudawa suna girmama lokacin sallar la'asar wato bayan sallar azhar kafin rana ta baki haka cikin addinin tsara su ma akwai wannan to kuma in ka zo cikin addinin mu kuma kaga Allah ta'ala yake cewa hafizu ala salawati wa salati al-wusta sun ce wa qumu lillahi qanitin cikin hadisin Imam Muslim yace as-salatu al-wusta ita ce sallar la'asar ga kuma hadisi wanda Allah yake cewa wanda biyar da sallar la'asar to kamar yayi asara gidansa da iyalansa da baki daya wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i wanda ya bai kai wato wanda ya rasa iyalansa da dukiyarsa da komai bai kai asarar wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i ba cikin wani hadisi ba maza Allah ce wanda ya bar sallar la'asar da gangar da gangaci to a isa ya rufe waɗannan su ne maganganu guda biyu da suka fi shahara tsakanin malamai babban ya rantse da wancan lokacin ko kuma ka ce ya rantse da lokacin sallar la'asar ko ka ce ya rantse da zamani a takaice ne ne mai makasudin rantsuwa sai Allah ya ce inda cinta da lafi kusur lalle dan adam yana cikin hasara an ce inda insan al-insan anan sun da kawo alifin da za ku malamai suka ce ana nufin jinsin dan adam yawa ba dan adam kaɗai ba ne da yake cikin hasara tunda dai aljanu su ma akwai hisabi a kansu akwai bincike a kansu wannan yana nuna su ma duk da an ce al'insan ana nufin ɗan adam to amma aljanu ma su shiga ciki saboda ne abinda Allah ta'ala ya aiko manzan Allah da shi ya shafi ɗan adam kuma ya shafi aljanu ubangiji magwayi da suka nan ya ce lallai innal insana lallai ɗan adam jinsin ɗan adam lafi kusurin tabbas yana cikin hasara wato wannan hadisin da lamun yana nuna duk jinsin dan adam kowace malamai suke magana guda biyu wasu malamai suka ce alifin da lamun ya shafi dukkan dan adam gabaki da musulmi da kafin babba ko karami tsoho ko wanda ba iya tafiya ya shafi kowa wasu kuma suka ce a'a al'insan a nan duk da an kawo shi a nufin da lamu yana nufin wato kafi amma magana farko ita ta filin jari cewa jinsin ɗan adam musulmi da kafiri dukkaninsu suna cikin hasara sai dai waɗanda Allah ya yi tafisin su a cikin ayoyin da za su zo nan gaba to hasara ne malamai suka ce asara ta ababai guda uku asara ta farko ne shine ya yi hasarar rayuwarsa ta duniya gabaki ɗaya sannan hasara ta biyu ya yi hasarar la'irarsa gabaki ɗaya domin ɗan adam gaba ɗayansa jarinsa a rayuwa ita ce ne ita ce lokacin da Allah ya bashi in kana neman jari kun san jari a mutum yana neman kasuwanci za a ce ya samu jari to in kana neman jarin ɗan adam shi ne lokaci da Allah ya bashi da rayuwarsa wannan zamanin nashi daga lokacin da ya balaga shekara sha takwas zuwa ilimin shekara arba'in hamsin sittin da Allah ya rego masa wannan shi ne jarin kuma shi ne wanda Allah ya ce ya saya yace inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna wannan shi ne jarin domin sai da rayuwa ne kake iya fita da haji sai da rayuwa ne kake iya neman dukiya to Allah ya sayi wannan rayuwar ya sayi kuma dukiyar da ka tara duka sannan ya sayi ran da ya baka ya ce ya sayi shi da mai da aljanna shi ne kun faɗin Allah ta'ala da yake faɗa mana ya ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sai ce tu'minuna billahi ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم in dora ku akan kasuwanci wanda babu tatsewa a cikin sai riba to kaga kasuwancin ne shine aka ce imani da Allah da imani da annabinsu da kuma jihadi wannan sai yake nuna menene jari shine rayuwarka wanda aka baka a yau ita ce jari to lokacin da mutum ya yi hasarar jarinsa sai a ce ne sai da ce wane ya yi hasara idan ɗan kasuwa ne gobara ta cinye masa kayansa ko ɓarawa ya kwashe kayansa sai a ce ya yi hasara saboda mai ya rasa jarinsa to lokacin da aka ce kai ga baki ɗaya rayuwar taka ka tafiyar da ita a banza to sai ya zanto ka yi hasara kenan don ba ka ci riban wancan kasuwancin da Allah ya tsora ku a kai ina fata kuna ba shi shi ne a nan ubangiji mabuwayi da kuka ya ce innal insana la fi kusri lalle dan adam yana cikin hasara kalma al kusr a cikin alqur'ani takan zo da ma'ana al kusr amma tana nufin kafirci a cikin ayar kuma a cikin surar da wannan wal'asir idan kuka duba aya ta ƙarshe ta gaya mana ai imani da Allah shi ne na farko illallazi na amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr to mutumin da ya hasarar rayuwarsa ta fuskar bai yi imani da Allah ba sai a ce ya yi hasara saboda mai saboda ya kafi to kalmar an kawo ta kalmar alkusura'an ba ta amma abinda take nufi ana nufin hasara ta kafirci a wani wuri wannan ya zo a faɗin Allah ta'ala da Allah ta'ala yake magana da alaihi sallallahu alaihi wasallam yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أي من الكافرين ina fata kuna fahimta hakika mun yi wahayi ga waɗanda suka zo gabaninka in muka yi musu wahayi mun musu wahayi akan cewa dukkan wanda ya yi shirka Allah ta'ala ce da in asharar da in har kace za ka yi tarayya da Allah da wani abu la ya haɓaɓan na amalika wallahi da Allah ya rusa aikin inda ka yi kirka to abin da zai faru da Allah ya rusa aikin wala ta kunan na min alkhasiri kuma za ka kasance daga cikin waɗanda suka yi hasara muhallin shahid shi ne farkon ayar la in asharakta in har kai shirka kaga shirka kuma menene shirka ai kafirci ina fata ana fahimta amma a ƙarshen ayar a madadin a ce wala takunan na minal kafirina ko minal mushrikina sai aka ce wala takunan na minal kafirina ina fata kuna fahimta to kenan idan mutum bai yi imani da Allah ba kafircin abin da zai kai shi zuwa gare shi rashin imanin nan shine zai yi hasara hasarar ne zai hasarar duniyarsa a lahira kuma Allah ya sanya shi cikin wuta kaga hasara ta zama babba ke haka ubangiji mabuwayi da lokuta ya ce wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina yace khusranan mubina a madadin ai riga an ce kai riki shaytan a waɗanda suka riki shaytan suke bautata masa kafirci amma sai aka ce hakika sun yi hasara hasara wanda ke tafa wa haka kuma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ƙarshen ayi yake wata wasau bil haƙƙi wata wasau bil sabr idan mutum ya yi imani da Allah amma kuma sai ya kasa yin wasiya da gaskiya shine wata wasau bil haƙƙi ya kasa kiran mutane zuwa ga gaskiya ko ya nemi wani abin da ba musulunci ba ya kasance masa musulunci wannan ma an sa masa suna hasara amma kafirci Allah ta'ala ce wa man yabtaji ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ay min al kafirin duk wanda ya nemi wani addini ya zame masa addini bayan musulunci to hakika wannan a ranar lahira yana cikin waɗanda suka yi hasara waɗanda suke hasara shi ne waɗanda aikin su ya rubuce don sun bautata ma Allah ga wani addinin da ba musulunci shi kuwa Allah ce inna dina inda lahi al-islam to shi kuma ya rike wani abu wanda ba musulunci ba ka kafirci ce a ɓangaren surar ta ƙarshe sai ce wata wasan bi sabri kuma da yin wasu da hakuri sai aka waye mu gari mutum ya ƙin wasu ce da haƙuri babu mamaki yana ya ɗanyi imani da baki amma a zuciyarsa ya koya wani abu to sai kasance yana yin musulunci amma a me a bisa gefe shi sa Allah ya ambaci wannan din ma yake hasara cikin suratul hajj yace wa minan nasi man ya abudullaha ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فعلا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فسلام yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya abudullah ala haraf wanda suke bauta ma Allah bisa gefe in asabahu khairun in ya samu alkhairi da natsuwa hikima annabihi sai ya kala natsuwa amma wa ina sabata ku fitna idan wata jarabawa ta same shi a dalilin addinin an cutar da shi ko an wulakanta shi in qalaba ala wajhi sai da ya ce a to duk abin da muke ma ba a gani to tunda haka ne mun daina Allah ke khasira duniya wal akhirah sai ce zalika huwa al-qusranul mubin wannan nasara ce kafewa ce wanda take mabayyaniya idan waɗannan ayoyi idan muka dube su za mu iske cewa wannan aya abinda Allah ta'ala yake nufi da wannan aya innal insana lafi qusrin ana nufin lalle hakika dan adam yana cikin tabewa da basira tabewa ta ƙarshe ana nufin dukkan dan adam kenan sai Allah ya yi istisna malamai suka ce shi ne al-istisna il-munkafe ya togace ya ce ban da waɗansu mutane su wane ne waɗannan waɗanda ba sa cikin waɗancan hasarori da muka yi magana a kansu ko ba sa cikin hasara ta duniya da lahira sai Allah ya ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani an ce sai dai waɗanda suka yi imani malamai suka ce to nan imani da ma'anarsa ta ne ake nufi malamai suka ce nan imani da ma'anarsa ta shara to menene imani malamai suka ce shine abaibai guda haka al-i'tiqad bil ajnan wal nutq bil lisan wal amal bil arkan يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ولا شيء إيماني gaggatawa da zuciya wanda zuciya za ta yi itikadi ta yarda wato tun daga cikin zuciyarka ka yarda da Allah cewa shi tsaye yake kuma shi ya halitte ka kuma shi ne abin bauta wannan zuciyarka ta yarda da haka shi yasa da Allah ya kawo misalin ta ita kalmar imani a cikin alkur'ani sai ce kamar bishiya ce ina fata ana fahimta ya ce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya buga misali alamtara kai ba zaraba Allah matsalan kalimatan ka shajaratin ɗayyibatin asluha sabitin wa farko a tattama yake kai mai karatu baka ga yadda Allah ya buga maka misali da wata kalma ba Abdullahi dan Abbas da yazo fassara kalmar sai ce ita ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sai ce wannan kalmar ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce mai daɗi sai ce asluha asalinta tabit ya kafu a ƙasa me ake nufi da asalinta ya kafu a ƙasa ana nufin ta kafu a cikin zuciya zuciya ta ƙudurce ko za a yi ƙulin ƙubura da kai ba za ka warware wannan imani haka ake ne shi ne a tsabbi gaggatawa abu na biyu sai suka ce an nutuku bin lisan furta kalmar imanin da baki wato kenan idan mutum ya gaggata a zuciyarsa amma bai faɗa a baki ba wannan za ta amfane shi suka ce ba za ta amfane shi ba saboda ne suka ce ai ga babban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya yarda da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ka duba abin nan kirari da ya yi wa annabi a gaban ƙuraishawa ya ce wallahi lan ya filu ilaika bi zambihim hatta wasu da fitura bi dambina fazza bi amrika ma alaika da gabatun wa bashir bi zaka wa karba minka uyuna falaqad sadaqta wa kunta qabla amina وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير الأبيان البلية دينا لولا الظلامة أو خذار وصبة لوجدتني سمعا بذاك يكينا yace ka fasa kwai duk abin da aka ce ka isar ka isar yace wallahi ka yi sallan wani addini wanda duk duniya ba taɓa samun addini mai can naka ba yace kai gaskiya dama can kafin ka ce kai annabi ne sunan ka aminu yace to yaushe bayan shekara arba'in kana amintacce yanzu kuma za a ce ka zama mahaici yace wallahi ba abin da za ka gani na fatin zai in dai ina raye har sai an ban matashin kai da ƙasa zan ci gaba da baka kariya don kai ɗan dangi ne ba ba ko ba ko yawa ɗan gari ne ɗan cikin gari ina fata ana fahimta sai ce laulan malamata au khidaru wa tabbati in ba dan zargin mutane ba da zagin mutane a ce tsoho ya rikice ya shiga addinin yara yace la wajadta ne san an bi za ka yaqina ka kasa ne mai ji da yaqini cikin abin da ka zo da shi kage ya yarda da abin a zuciyar da cewa gaskiya ce to amma gashi ya zo mutuwa annabi yana cewa qul la ilaha illa allah كلمة واحدة أحد لك بها عند الله فدي كلمة قدار آية إن كفوا حجة أقبل الله من كذلك تنكر عن التاجي القيام أكشي سيبل أموت على ملة عبد المطلب لم أموت كان الدين بابانا عبد المطلب يموت أحد maza Allah ya tashi yana cewa zan roƙa maka gafara matukar ba a hana shi Allah ya saukar da aya yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah yace wa ma kana wa ma kana istighfar ibrahim wa ma wa ya salam Allah ta'ala ce bai dace ba ga musulmi ya roƙa gafara ga wanda ya mutu yana cikin addinin shi kafirin yi ba mara ƙarshen ayar Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim wa li abihi illa an maw'idatun wa ala ajiya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min ina fata ana fahimta ashe bayan ka gaggata a zuci to dole kuma sai harshe ya furta to idan harshen ya furta kuma zuciyar ba ta yi itikadi ba to nan ma kuma imanin ba zai amfani ba dan me ya zama kafurta da baki zuciyarka ta koya kafirci nan kuma ya zama munafunci shine abinda munafukai suka yi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah ce hum lil kufri aqrabu yawma idhin aqrabu lil iman da baki sun furta imani amma zuciya ta koya kafirci saboda haka dole sai an samu al-i'tiqad kudiri na gaskiya sannan a samu annutu furta kalmar sannan abu na uku a samu al'amal aiki illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida da gaskiya shine wanda ya furta kalmar ina fata kuna fahimta to sannan sai aka ce al'amalu bil arkan aiki wanda gabbai za su sannan abu na hudu sai aka ce yazidu bi ta'atir rahman shi imani yana karuwa idan kana yawan biyayya zuwa ga Allah sannan kuma abu na na biyar sai aka ce yana raguwa idan an yi ma shaitan ne idan an yi ma shaitan biyayya a cikin biyayya zuwa ga Allah to wannan shine ake kira imani idan ka dawo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya faɗi imani yace al-iman abinda ake nufi da imani imani da rukunai guda shida imani da Allah imani da annabawansa imani da mala'ikunsa imani da littattafansa imani da ranar ƙarshe imani da mai addara mai kyau da mara kyau yadda yake a cikin hadisin haka kuma ayar qur'ani ta ambata laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين wannan guda biyar ta hadu to kaddara kam ai ayoyi suna nan da yawa in kullu shay'in khalaqnahu fa qaddarna fa ni'mal duk wannan yana nuna kaddara kenan ubangiji ya alai waɗannan su ake kira rukunin imani to akwai kuma sha'abul imani yankin imani ce samarala cikin hadisi ya ce imani ya kasu kashi saba'in da turiya na ƙololuwar shi ne la'ilaha illallah furta ta yadda da ita ce ce na ƙarshen na ƙasa na ƙarshen ƙarshe shi ne cira abin da zai cutar da mutane a bisiki ina fata ana fahimta to wannan imani shi ake nufi a da Allah ce illal ladina amanu wancan imanin da muka yi bayanin da shi yake nufi wanda ya haɗa wancan abaifan guda biyar sannan kuma yake da rukunai guda nawa guda shida sannan kuma yake da yanki yanki yanki guda saba'in da duniya ina fata kuna fahimta Allah ce to waɗannan ba sa cikin hasara sai Allah ce wa amilu salihat su waɗannan waɗanda suka yi imanin kuma suka yi aiki na kwarai kaga shi yasa malamai suka ce ababai ne guda biyu malaman ahlus sunna suka ce imani idan an ce imani to haɗe yake da aiki na ƙwarai ba a raba su inda yake wasu malamai suna ƙoƙarin su ce imani daban aiki daban to amma malama hannu suna suka ce a haɗe suke da juna abarbe ne guda biyu lam ya tafarraƙa ba sa rabuwa ba malamai wani zai iya samun wata magana ko wani hadisi guda ɗaya da zai tafe da shi ko waɗansu dalilai da suke nuna imani daban yake aiki ma daban yake misali mutumin nan wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da yan dabinansa guda biyu yana ce ana fagen fama ya ce ya ma'aikin Allah kace idan ne imani kuma na shiga fagen fama aka kashe ni zai shiga aljanna yake kwarai da gaske mutumin nan kawai sai ya furta kalmar shahada yana furta kalmar shahada ya ce fadda yan dabinan su guda biyu ga aikin dabinan ba ɓata lokaci ne kawai ya zara takobinsa ya shiga yana shiga ko sai Allah ya zarta shi da shahada suka ce kaga bai yi aiki ba bai taba sujjada ko da guda ɗaya ba ga Allah amma kuma sai ga shi ya shiga cikin gidan aljanna suka ce ashe imani daban kenan aiki kuma daban to malama ahlus sunna suka ba su amsa da cewa eh wannan hadisi hadisi ne ingantacce amma kuma a ciki ba abin da ke nuna cewa ai bai yi aikin ba yi domin shi kansa jihadin menene imani ne kuma aiki ne shi yayi aiki kenan to shi yasa suka ce abai ne guda biyu ba sa rabuwa ubangiji ya ambace su wurare guda goma a cikin alkur'ani zai hada imani zai ce kuma da aiki na kwarai innal ladina amanu wa amilu salihat falahum ajrun innal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr innal ladina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبلوا إلى ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يجب داغوما يتي آمنوا يتي وعملوا الصالحات ina fata kuna fahimta so dole ka'idar imani sai an hada shi da aiki shi yasa a nan ma Allah ya haɗa shi da aiki sai malamai suka ce to wani irin aiki ne al'amalu salih aiki na kwarai sai malamai suka ce aiki na kwarai al'amalu salih shine sai ya haɗa sharuɗa guda wasu malaman su ce sharuɗa guda hudu babu cin karo da juna malaman da suka ce sharuɗa guda hudu sun haɗa da musulunci malaman da suka ce sharuɗa ne guda uku suna magana ne da musulmi mutum da an riga an musulunta ya su cire wannan sharaɗin sai su ce sharaɗi na farko shi ne ne shi ne Allah ya ce a yi abu ko annabi ne ya ce a yi abu abu baya zama ibada ɗan uwa musulmi sai in Allah ne ya ce a yi ko annabi ne ya ce a yi haka kawai mutum ba zai fito da rawanin sabo ya ce ku yi abu kaza ibada ne a'a dole ya nuna ina Allah ya ce an fahimci wannan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya faɗi wurare da dama kaga wuri da farko da ce shari'a la kun min addini ashe Allah shi ke shari'antawa summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan Allah ta'ala ce wa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake gaya ma waɗanda suka rike wani wanda ba Allah ba yace kin ko suna da waɗansu mutane shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kaga kenan dole zanto Allah shine mai shara'antawa ko a cikin alqur'ani ko a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake la tuqaddimu bayna yadayi Allah yawa so kafin kai aiki dole sai ka tsaya ina Allah yake abu na biyu malamai suka ce sharadi na biyu ya zama ikhlasun niyya da ka tashi yin aikin dan wakai menene manufar yin aikin naka Allah kake nufi da aikin naka in Allah kake nufi da aikin ka to shikenan lada ta tabbata wannan kuwa shi ma dalilansa da yawa a cikin alkur'ani dole mai aiki ya nufi Allah da aikin sa kafin ya samu lada Allah ta'ala ya ambaci Yahudawa yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din Allah ya magana akan ibada sai Allah ta'ala yake gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'minai yace fad'uhu mukhlisina lahu din walau kare al-kafir ashe dole sai an samu ikhlasi ke sharadi na uku suka ce abin ya zanto ya annabi ne ya tsara yadda za a yi ibada kaifiyar yadda za a yi din ya zanto annabi ne ya faɗa ko annabi ne ya aikata duk wanda ya yi aiki an samu Allah ya ce a aikin an samu manufarka Allah ka nufa a aikin amma sai kai ba yadda annabi ya tsara ba to shi kenan wannan aikin ba a kiransa al'amalin salih tana da hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kan mimbari ya koyar da mutane sallah ya ce na aikata haka don ku koya daga gare ni sai ce sallu kamar aikin muni musalli ku sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ya tafi aikin haji da kusan mutum dubu arba'in duk inda ya je ya gama wani rukuni sai ya tsaya ya ce kulu anni manasikakum ku koyi aikin haji daga gare ni wato ba a san bid'a ke haka Allah ta'ala ya gaya mana ayoyin duk da muka karanta a baya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ta'ala baya son a saba ma manzon Allah cikin abin da ya shafi ibada cikin abin da ya shafi addini shi yasa yake fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ina fata kuna fahimta yayin da aiki ya samu wannan sharuɗan guda uku to ya zanto al'amalu salih sai Allah yake wa tawasaw bil haqqi kuma suka wasiya da gaskiya menene wasiya da gaskiya suka kira mutane akan me akan musulunci menene wasiya da gaskiya menene alhaqqu malamai sun maka fassara kamar guda nawa a cikin alqur'ani wani lokaci za a ce alhaƙu ana nufin Allah zalika bi anna Allah huwa alhaƙu wa annahu yuhyi al-mauta kaga alhaƙu ana ana nufin Allah wani lokaci alhaƙu ana nufin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi alhaƙu yana zuwa da ma'anar alqur'ani da kansa alhaƙu yana zuwa da ma'anar musulunci to duka waɗannan guda uku kuma ma'anarsu guda ɗaya in ka ce wata wasau bin haƙi ko ka ce suke wasiya da bin Allah bin Allah ya shine musulunci ko suke wasiya da musulunci ko suke wasiya da me da bin annabi sallallahu alaihi wasallam ko suke wasiya da me suke wasiya da ikhlasi duk abin da yake nufi shine musulunci wato suke wasiya da me suke wasiya da musulunci suke wasiya da gaskiya sai kuma Allah ce wata wasau da sabari kuma suke wasiya da haƙuri domin waɗancan abubuwan guda uku al'iman wal'amalu salih wata wasau bil haq duk wanda ya rike su to dole sai ya haɗu da jarabawa a rayuwarsa to shi yasa kayi imani a bisa ilimi kayi aiki na kwarai a bisa ilimi kayi mutane zuwa ga musulunci a bisa ilimi da hujja to kuma sai ka yi haƙuri ka turje ka nemi Allah ya tabbatar da kai akan tafarki wanda duk yayi haka to su ne ba sa cikin hasara mu sake komawa mu kalli aya abai bai guda hudu malam ya lissafo mana abu na farko ya ce al'ilmi abu na biyu ya ce al'amalu bihi abu na uku ya ce adda'awatu ilai kira mutane zuwa ga Allah abu na hudu ya ce asabaru alal azab dalilin su shine wannan sura dalili na farko da yake wal asri innal insana lafi khusr dan adam ya samu ilimi na me na cewa in fa bai san Allah ba to yana cikin hasara in fa bai tsaya ya kiyaye dokokin Allah ba to yana cikin nasara a duniyarsa da lahira wannan aya tana tabbatar da haka kenan faɗin sa da yake al-ilmu wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatu din al-islam bil adilla wannan yana nuna duk wanda bai san Allah ba bai san annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai san musulunci tare da dalilansa ba to wanda yana cikin nasara don bai ba shi da musulunci fadarsa da ya ce al'amalu bihi yin aiki da shi shi ne ka riga ka yi ilimi ka san Allah ka yi imani imani wancan wanda muka yi bayani sai ce wa aminu salihat shine hujjar su ta cewa al'amalu bi wato in kayi ilimi kayi imani to dole kuma sai ka yi aiki shi ne yasa ya ce al'amalu bihi don me don Allah ya ce ya haɗa al'iman wal amalu salih bayan ka yi imani to sai kuma ka yi aiki shi yasa malamai suka ce yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati shaytan shi yasa kuma qur'ani ma ya gaya mana imanin karuwa yake in ana ƙara imani ana ƙara aiki to imani karuwa yake in kana son ka jaraba ko yau ka jaraba ka kai yi kokari ka tashi ka samu minti talatin a cikin dare kai kasa da minti talatin daga irin karfe uku hudu biyar shida din nan karfe uku hudu biyar kafin a kira sallah asuba samu minti ashirin kai alwala mai kyau ka zo kai sallah raka'a biyu mai kyau ka zauna kai ma annabi salati ko ka karanta qur'ani ko ka karanta hailala ko ka karanta hauqala ko ka karanta subhanallah ko alhamdulillah ka je dan yi zikiri a takaice cikin natsuwa sannan kuma ana kiran sallah sai ka tashi ka tafi masallaci kairata a talfajir ɗinka a gida ka shiga cikin masallaci ka yi tayyatul masjid ka zauna an yi sallar jam'i da kai kwatanta zuciyarka a wannan rana to samu kuma wata rana a ce ka gafala ba kai sallar isha'i ba kuma kai ka saba kana yin sallar isha'i a cikin jam'i kuma aka zo kama tara ba kai sallar asuba ba sai da karfe tara watanta wancan farin cikin ta da annashawar zuciyarka da waccan ranar da waccan ranar wallahi za ku samu bambanci ashe yanzu da bibiya da sai shi yasa Allah ta'ala ya ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim ina fata an bayyana to shine malam yace wato al'amalu bihi din nan yana nufin wa amilu salihat dole sai mutum ya yi aiki cikin musulunci sannan da yace addu'a wato ilaihi kiran mutane zuwa ga game ga wannan imanin da kai da Allah wannan sanin da ya kai ka kasan Allah kasan annabi ka kasan musulunci tare da dalilai bayan ka yi aiki to sai kuma ka kira mutane zuwa ga wannan imanin menene dalilin sa shine wata wasau bil haqqi shine kiran mutane zuwa ga mai zuwa ga musulunci a ce kowane musulmi ana bukata ya zama ambasada mai kiran mutane zuwa ga musulunci dan me don ka shiga da ka fita daga cikin sahun asararru Allah ta'ala ya umurci mutane da a musulunci shi yasa bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka bar garin madina da yawan su suka bar garin madina ka duba garin kufa yadda ya zama jangali na karantarwa ka duba yaman ka duba iraq ka duba ina ne ka duba ina haka suka watsu ko ina saboda mai su isar da karantarwar musulunci dan mai sun fahimci haƙiƙanin faɗin Allah da yace innal insana lafi kusurin sai ce innal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi shi yasa kuma hadisi manzo Allah ya ce innal anbiya lam yuwarritu dinaran wala dirhama malamai basu bar tarin ai annabawa basu bar tarin dinari da azurfa ba abinda suka bari shine ilimi duk wanda ya riko da wannan ilimin yace kuma zai yaka wannan ilimin to wannan yayi riko da rabo wanda yake mai gauri rabo mai kanfi kiran mutane zuwa ga addinin musulunci yan uwa musulunci wannan kuma shi ne abin da muka rasa a ƙasar yanzu mutum nawa ne yake ɗaukar lokacin sai zai kira ma waɗanda ba musulmai ba ba ma aka ba waɗanda suke musulman da yawa ana bukata a karantar da cewa mutum nawa ne suke karantarwa ɗora mutane a kan tafarki madaidaici mutum nawa ne suke gashi kuwa Allah da kansa ya ce ma annabinsa ka ce masu ƙul hazihi sabili adu'u ila Allah ala basiratin sai ce ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen ka ce hadihi sabili wannan shine tafarki na menene tafarkin azuku ila Allah ina kiran mutane zuwa ga mai addinin Allah magana ke azuku ila Allah ina kiran mutane zuwa ga mai zuwa ga addinin Allah amma da na tashi kiran su da ka nake kiran su sai ce ala basirati ina kiran su a bisa hujja in an ce basira ana nufin ayoyin qur'ani wahayi sai ce ana wa manista ba'ani da ni da duk wanda zai ce zai bi ni to wannan shine tabarkin mai kira mutane zuwa ga Allah kiran mutane zuwa ga Allah shi yasa ba ba wani abin da dan adam zai yi a rayuwarsa ya kiribar rayuwarsa ya fa'idantu da wancan kasuwancin da Allah ta'ala ya faɗa da kansa ya tsora mummune a kai irin kiran mutane zuwa ga Allah. Ku duba hadisin Ali bin Abi Talib wanda makaranta shi sadin da ya wuce, Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya dalilin shiriyar mutum ɗaya ya gane musulunci a dalilin da'awarka ya fi a cika maka duniya da jajayen rakuma. Dan me, ai wata ran za su kare ko kuma kai ka mutu. ta yi magana ta kare in dukiya ta kare ba ka da ta zo fanko to in kai ka mutu ka bar dukiya to me amfanin ta kenan to amma in wani shiriya a dalilin ka wannan kuma zai tabbatar maka da me da samun aljanna ubangiji in an shiga aljanna kuma to dindindin ne babu fita ina fata kun fahimta shi yasa mala yace wa tawasau bil haqqi kira mutane zuwa ga musulunci sai ce wata wasau bi sabar shi ne dalilinsa na ƙarshe da ya ce asabaru ala la'aza fihi yin haƙuri shi ne in ka ce za ka yi wasiya da gaskiya to dole sai ka yi haƙuri shi ne dukkan abin da ke samun mutane a dalilin cutar wanda ake musu ta fuska addini to dole sai sun yi haƙuri in dai suna kan tafarki na gaskiya to sai an jarabe su ba amma idan suka yi hakuri kuma su ne ke jinsin nasara domin ƙarshe dai ai shi ne duk da muke kashewa ba to in an mutu shi ma wanda ya mutu kuma zai wanda ya kashe zai mutu to in an je wajen Allah kuma wake da nasara shi wannan wanda aka kashe wanda aka cutar da shi to shi ne yasa malam yake wa sabr wa tawasau bis sabr da kuma yin wasicci da hakuri waɗannan ababai da malam ya faɗa guda hudu ma'rifatul haqq al'ilmu bihi ta'alimuhu da kuma abin da ya shafi asabaru alal aza yin ilimi sannan da aiki da ilimi sannan da kiran mutane zuwa ga wannan ilimin kar ku manta mun ce ilimi muna nufin abin da ya kawo ilimin sanin Allah ilimin sanin annabinsa ilimin sanin musulunci da dalilai to yin wannan ilimin da ainihin aiki da wannan ilimin da kiran mutane zuwa ga wannan ilimin da kuma haƙuri akan cutar wadda za ta same ka akan wannan aikin wannan ita ce kamala ta gaba ki ɗaya wanda ake bukata ɗan adam ya samu domin ɗan adam yana samun kamala ne ta ɓangare guda biyu ya zanto kammalalle ta fuskar ubangijinsa ya zanto kuma kammalalle ta fuskar amfanuwar jama'a yana amfanar jama'a to sai a ce kamala ta cika a duniya kuma ya samu nasara a duniya ana fata iya koma zuwa ga Allah ya samu ne ya samu nasara wanda take babba ina fata an fahimta kamala su ta bangaren su da ubangiji kaga ya san Allah sannan ya san haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi san musulunci tare da dalilai sannan kuma ya kira mutane zuwa ya kira ya aiki da wannan abu kaga wannan kamalarsa kenan ta ɓangarensa da ubangiji sannan ta ɓangaren da ya zanto kammalalle shine ya kira mutane zuwa ga wannan ilimin sannan bayan haka kuma ya yi wasici mutane a bisa su yi haƙuri cikin abin da zai same su da kaga ya zama kammalalle ya kammala ta fuskar su da ubangijinsa sannan kuma ya zama kammalalle ta fuskar mai jawo ma mutane alkhairai na duniya da kuma lahira wannan aya idan muka dube ta malin ya cika maganarsa da yake cewa imamu shafi allah ƙara yadda a gare shi shi ne muhammad ibn idris a shafi inda lokaci ya riga ya tafi na ɗan riko tarjamasa amma lokaci ya riga ya tafi wani mai mu karanta mu mun faɗi tarjamasa a gaba ko wani magana a kansa yace qala shafi'i rahimahullah ta'ala imam shafi'i Allah ya ji kansa da gafara yace law ma anzala Allah hujjatan ala khalqi da ce Allah bai saukar da wata hujja ba ala khalqihi a bisa halittunsa bayansa illa hadhihi sura sai wannan sura la kafatkum wallahi ga ta ce wato da a ce Allah bai saukar da komai ba na abin da ya shafi wa'azi to da wannan sura ta ishe malamai suka ce abin da ake nufi la kafatuhum ay mau'iza da ta ishe su wa'azi wa haka ala tamassuki bil iman wal amal salih wa da'watu ila Allah wa sabr ala zalik da Allah bai saukar da kowace aya da ke magana akan wa'azi ba sai wannan ayar to kawai da ta ishe ta isa shi kwaɗayin rahmar ubangiji amma ba wai ana nufin da Allah bai saukar da komai a cikin alkur'ani sai wannan ba da wannan ta ishe su ba haka ake nufi ba karka fahimci haka domin sauran shari'o'i da duk aka sanya a cikin musulunci aiki suna jin a cikin waɗansu ayoyi ana nufin ta fuskar wa'azi da a ce babu wata sura ko aya da ta yi mutane wa'azi a kan makomarsu a lahira sai wannan surar to da ta ishe su domin ta tara komai domin an ce ɗan adam yana cikin hasara sai dai wanda ya imani bayan ya imani ya aiki na kwarai bayan ya aiki na kwarai yi wasiya da a yi haƙuri ya yi wasiya da gaskiya kuma ya wasiya da haƙuri wanda ta isa wa'azi idan muka ce tafsirin ta zami sai mu kwana uku ko hudu muna yin tafsiri duba abinda imam imam wato shekul mufassirin ya faɗa akan wannan ayar je kaka duba tafsirin imam al-qurtubi kaga matsaloli da ya fitar duba abawul bayan anan kusa kusa ko ka duba mahasin tawil na jamaluddin al-qasimi ko ka duba ruhul ma'ani tafsirin imam alusi ko ka duba tafsirin fakarun razi ka ga bayanai da suka yi ko ka duba na kusa-kusa littattafan da muke ibn kathir ka ga bayanan da suka yi akan wannan aya so da Allah bai saukar da wani wa'azi ba sai wannan ayar a cikin alkur'ani to da ta isi mutane kwanciyar sai ma da ya ce ƙala al-bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى آخر فبدأ بالعلم قبل القول والعمل من يوجد سيوا ما ليس إمام البخاري كما أنا أربط ترجمة كما تند من سلوك سيوا سيني جبا كوي إن لا مدوم ودي أنت كي تشر تاريخ سو شكل da aka haife su inda aka haife su yaushe suka rasu da sauran tun da yanzu aka koma karatu imamu bukari allah ya kansa da gafara yake cewa ya yi babi sukutun a cikin littafinsa sunan littafinsa a sahih wannan littafi malamai sun karbe shi da karba in an ce malamai ana nufin waɗanda duniya ta shaida cewa malamai ne ba 'yan kuci ku ba mu ba masu iya magana da hausa allah ya ji kan malam jamus in ce kasan idan an zo inda hausa ake magana to kowa ma zai iya sa baki ne magana amma an koma ana magana da yaren to shi kenan shi wannan mai azarbin sai zai zama mai saurare amma inda hausa ake to kowa iya kagar wani shaki wanda bai ma gama sanin menene almagiranci ba ya hau kan youtube kawai yana zaki imamu bukari haka kawai ta suna kan youtube ta abinda muke nufi imamul bukhari malamai yau sama da shekara dubu malaman da duniya ta san cewa malamai ne sun karbi wannan littafi na shi sun tsora shi a kan sikeli kuma sun tabbatar da ingancinsa wannan ittifaki ne na malaman sunna waɗanda duniya ta yarda da su ba a magana waɗanda ake kira shazi wanda cikin malamai goma ashirin da suka yi ittifaki shi shi kaɗai ya ware ya ce kaza ba a magana da irin waɗannan galibin su ma za ka iske yan bida'a ne amma malaman da duniya ta yadda da su sun yadda cewa wannan abin da aka tara a cikin wannan littafin based on sharuɗin da aka gindaya kafin a rubuta hadisi wannan hadisin ya tabbata hadisin ya inganta shi sa wannan imamu suwiɗi ya ce babu wani littafi a bayan ƙasa bayan ƙura'ani wanda ya kai ingancin littafi imamu bukari da imamu suwiɗi ya ce wani haza ƙuddima saboda haka neman an ce ƙura'ani sai a ce bukari sai a ce musulmi domin su ne maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan imam babban malaminmu wato muhammad bin abdullahab sai ya ce imamar bukari ya buɗe babi ya ce masa babin sunansa al'ilmu ƙablal ƙauli wal amal babin da ke nuna yin ilimi kafin magana kafin aiki wato asalin musulunci ga baki ɗaya tsayawa ake ba a yin komai a musulunci sai an yi mai sai an yi ilimi maganar kanta ba za ka yi aiki a musulunci ba za ka yi ba sai ka yi ilimi shi sa ya buɗe babu sai ce wa dalilu imamul bukari kenan da malam yana kafa hujja don kare abin da imamul bukari ya buɗe babu da shi ba imamul bukari ya ce sai an yi ilimi ba sannan a yi magana sannan a yi aiki to menene dalilin faɗarsa hakan me yasa ya faɗi wannan magana sai mala yake saboda Allah ya ce ma annabinsa fa'alam fa'alam annahu la ilaha illallah kaga ilimi ke karan farko aka ce ma annabi fa'alam ka sani ba annahu la ilaha illallah babu ga wani abun bauta a bisa cancanta sai Allah ka san wannan tukun shi ne abu na farko sai malin ya ce fa ba da abinin ilimi Allah ya soma magana da ilimi ya ce fa'ala annahu la ilaha illallah ƙamlal ƙauli kafin magana wal'amal da kuma aiki sai da aka ce ma'annabi fa'alam annahu la ilaha illallah ka furta ka yi ilimi babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan sai ka furta la ilaha illallah sai yace sannan sai aka ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa masawakum kaga itike wastaghfir kaga itike amma a farko sai da aka ce masa me fa'alam annahu la ilaha illallah bayan an ce ilimi sai aka ce wasan girle zambika ka nemi gafara zunubanka kaga iki ce walil mu'mini da wal mu'min sannan ka nemi wa mu'minai maza da mu'minai mata gafara wallahu ya alamu mutaqallabakum Allah ya san jujjuyawa wa mata wa kuma ya san makoma ko in kun mutu ina za ku tafi ina fata kuna fahimta wannan ita ce da awon malaman sunna abinda suke kiran mutane a takaice shi ne malam ya kawo magana kuma ya kawo madogararsa ya faɗa bai guda hudu ya tabbatar da su a ina a cikin alkur'ani sannan ya tabbatar da su ame da maganganun malamai waɗanda duniya ta yarda da su imamun shafi ya kawo maganar imamun bukari sannan ya tabbatar da ita a cikin ƙur'ani da hadisi wannan shi ne ake kira ilimi kuma wannan shi ne ake kira musulunci duk wanda zai magana to me ya dogaransa me ya hujjarsa muna fatan Allah ta'ala ya azarta mu da fatar magana tare da mai da ilimi Allah ya azarta mu da ilimi sannan ya azarta mu da mai aiki sannan ya azarta mu da mai kiran mutane zuwa game wannan ilimin na sanin Allah da haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci tare da dalilansa sannan ya azurta mu da yin wasiya da gaskiya da kuma hakuri da wannan ne kuma ake cin nasara ga baki daya shi yasa asalin magana a musulunci ba a san kafurta shi yasa Allah ce wala taqaf ma laysa laka bihi ilm sai ce inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul kowanne ɗaya daga cikin su sai an tambaye ka ga wannan ne kuma nake cewa wannan shine karshen darasin mu na yau a sati mai zuwa insha Allah za mu tashi a sabon magana wanda malam ya sake kawowa a takaice darsan mu ne na sati nan da ya wuce guda biyu makasudin abin da suke karantarwa malam yana nuna maka wajibi ne kai musulmi ka san haƙoƙin Allah shine haƙƙi na farko ka san haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka san musulunci tare da dalilai bayan ka san wannan sannan kuma ka yi mai sannan ka yi aiki bayan ka yi aiki sannan kuma ka yi mai ka kira mutane zuwa ga wannan ilimin da ka sani sannan kuma bayan haka sannan ka yi wasiya da gaskiya sannan ka yi wasiya da yin haƙuri da wannan ne ake cin nasara muna fata Allah ya samu ci nasara a duniya da lahira kurakuran da muka yi muna roƙon Allah gafarta mana da wannan zan ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duk wanda ke da tambaya